alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahalillah da ci gaba da karatun nahau a wannan littafi mai albarka mai suna al'ajin rumiya ala tariƙi su'ali wal jawab ma'al irab shafi na ɗari da biyu za mu tashi babul maf'uli ma'ahu su'alun tambaya ma huwa al-maf'ulu ma'ahu me ake nufi da al-maf'ulu ma'ahu al-maf'ulu ma'ahu huwa al-ismu al-mansubu shine suna wanda ake masa nasba ba'da wawil ma'iyya bayan an ambaci wawun ta tarayya wawun ta ma'iyya ta tarayya allazi wannan da yuzkaru ana ambaton shi li bayani domin ayi bayani man fa'ila ma'ahul fi'ilul mazkuru don ayi bayanin wanda aka aikata aiki tare da shi aikin da aka ambata sai a yi nuni cewa wannan da ya zo bayan wawan ɗin to har da shi aikin ya gudana kuma akan yi haka li bayani domin ayi bayanin man sahaba ma'amulul fi'ili wato cewa ya abukaci wanda fi'ili ya yi aiki a kansa shine fa'ili fa'ili shine ma'amulul fi'ili don shi ya sababa masa wannan raf'a ɗin na hau misali ja al'amiru sai ka ce walijaisha sarki ya zo walijaisha an gane tare da rundunarsa tare da runduna sai ka yi nasaba ka ce walijaisha to falijaisha ismun mansubun kaga suna ne an masa nasaba mazukurun kuma ambace shi li bayani don a yi bayani man wannan da sahab al'amira wanda ya abukaci al'amir wa ya abukaci al'amir shine aljaish fil maji'i ya abukace shi a wajen zuwa kina yadda amiru ya zo haka su ba alijaishu suka zo fa huwa alijaishu fa huwa maf'ulun ma'ahu to anan ya zama maf'uli tare da shi ma'anan maf'uli ma'ahu ma'ana tare da shi aka yi aikin ba a bar shi a baya ba falmaji'u waqa a haqiqatan kaga zuwan ya auko a haqiqa fi hadha misali a wannan misali min al-amiri daga al-amiri wa min al-jaishi da kuma ita rundunar to aljaishu shi ne wa huwal askaru rundunar yaƙi wale haza to saboda wannan tarayya ce malaman na hau suka ce ya juzu yana halatta raf'ul jaishi a yi raf'a gaji shi aljaisha ɗin sai ka ce ja al'amiru wal jaishu eh za ka iya yin rafa in ka yi rafa a nan ya zamo adafi ka yi adafin jaishu akan al'amiru kuma za ka iya yin nasaba kamar yadda ya kawo ja al'amiru walijaisha to me yasa aka ce ya halatta a yi adafi saboda lil musharaka saboda da shi al'amiru ɗin da shi aljaisha ɗin sun yi tarayya wajen hukuncin zuwa abinda amiru ya yi shi jaishu ya yi kaga sun haɗu a wajen aiki kenan su suka yi aiki to shi yasa ya halatta a yi adafi a irin nan sai a kawo shi da rafa tun da al'amiru kaga marfu'i ne to sai ka ce wal amiru kuma za ka iya cewa wal amira an gane yawwa to in ka ce wal amira ya zama maf'ulun ma'u ba a yi adafi ba kenan to shine wale haza ya juzu raf'ul jaishi ala annahu ma'tufun ala al-amiri kan cewa an yi adafin sa akan al-amir wal ma'tuf ala al-marfu'i marfu'un qa'idan nahwu tana cewa duk abin da aka yi adafin sa ga suna marfu'i to shi ma zai zama marfu'i wal ma'ana abinda an ma'ana ja al-amiru ma al-jaishi amiru yazo tare da rundunarsa su'alun tambaya ala ayi shay'in tadullu wawul ma'iyya ita wawul ma'iyya bi take nuni akai bi take shiryarwa tadullu wawul ma'iyya wawul ma'iyya tana shiryarwa alal musahaba wato zama tare abutaka ma'a ta shiriki tare da yin tarayya ma ba wawi abin da ya zo bayan wawun wale ma ha da abin da ya zo gabanin tafil hukumi a hukunci to wannan shine abin da wawul ma'iya take dalala a kansa cewa da abin da ya zo kaminta da abin da ya zo bayanta sun haɗu a hukunci fafi ja al'amiru wal jaisha a cikin misalin ja al'amiru wal jaisha kaga alhukumu huwal maji'u hukunci shine zuwa ko shi aka hukunta sannan al'amiru ɗin shi ne aka ce ya zo kuma aljaishi ɗin shi ma an ce ya zo kaga sun haɗu a hukunci kenan to saboda wannan haɗuwar da suka yi wale haza saboda haka faddalu malaman na hau suka fifita fi misali hazan nau'i a irin wannan nau'i al'atafa suka ce a yi adafi shi ya fi sai a ce wal amiru wal jaisha ɗin ya halatta amma wal amiru ya fi tunda akwai tarayya wajen hukunci auta dulluwa ulma'iyya ko kuma ulma'iyya tana nuni alal musahaba akan abutaka min gaida ta shiriki wani lokacin kuma ba tarayya eh kawai dai za ta yi nuni kan cewa da wannan da wannan a tare suke amma ba su yi tarayya a hukunci ba to akwai irin wannan irin nan za ka ga kuma nasibar sai a ce shi ya fi amma inda biyun za su haɗu ga musahaba ga musharaka to a ɗafi shi ya fi kamar ja al'amiru walijaisha to a ce walijaishu ɗin shi ya fi ƙarfi a nahau amma kuma ya halatta ga cewa lijai shaɗi e ya halatta to zai kawo misalin inda aka samu abutaka babu tarayya to shine ya ce min gari ta shiriki ma ba adal wawi lima qabla hafil hukumi sai zan ba tarayya tsakanin abin da ya zo bayan wawun da abin da ke gabaninta a hukunci ina misali na hau sirtu wal jabala na yi tafiya tare da dutse tare da dutse to nan ba wai kana son ka ce shi ma dutsen ya yi tarayya da kai cikin tafiya ba a'a ka yi tafiya kuma alhali dutse na tare da kai domin dutse baya tafiya amma can al'amiru na tafiya aljeshi ma na tafiya kaga sun yi tarayya amma mutum yana tafiya dutse baya tafiya to kaga nan kawai musahaba aka tabbatar amma babu almusharaka fil hukumi dan dutse wuri ɗaya yake irin kana tafiya ne kuma ga dutse kusa da kai to shine zaka faɗi irin wannan magana an gane yawwa irin manyan duwatsun nan kamar dutsen kwatarkwashe za ka tun kamin ka yi kusa da shi kamar yana kusa da kai sai ka daɗe kana tafiya kuma sai ka ta ganin kamar gashi nan baya gare ka to irin nan ne za ka ce sirtu wal jabala to a nan yin nasaba shi ya fi saboda babu musharaka fil hukumi ya yi ka ce wal jaishu wal jabalu wa ma'ana qara'atu wal misbaha da kuma irin qara'atu wal misbaha nayi karatu tare da fitila to fitila na karatu kaga babu musharaka kenan kana son ka ce kayi karatu tare da abutakan hasken fitila kana amfani da shi amma haske baya karatu to ka ganin shi ma ka ce wal misbaha shi yafi sama da ka ce wal misbahu eh anan rashin adafin shi yafi annal qira'ata waqa'at lalle karatu ya auku ala daw'il misbahi akan hasken fitila la ma'ahu ba wai karatun an yi shi tare da hasken ba iz huwa la tasduru alqira'atu minhu domin karatu baya fitowa daga fitila fala yajuzu ishtirakuhu ma'a ma qablahu wa huwa al-hukmu bil qira'a a ce za a yi tarayya abin da ke gabaninsa da abin da ke bayansa a karatu baya halatta wa min hadha nau'i yana daga cikin wannan nau'i bisalul matni misalin da shi ibnu ajin rum ya kawo da ya ce istawal ma'u wal khashabata ruwa ya daidaita wal khashaba da khashaba itaciya ko katako da su mutanen misira suke sawa a tekun nil don su iya tantance ruwa ya ƙaru ko ya ragu e to a shekarun baya suna sa wannan hashaba ɗin to mutu ya shiga jirgi sai ya dinga ganin katakon yana tare da shi to shi yasa sai a ce istawal ma'u wal khashaba tunda katakon ba tafiya yake ba وإعرابه استوى فعل ماض مبني على فتحة مقدرة استوى فعل ماضي أن جنا شاكا فتحة أما ذا أقدرات على آخره أكرشنس منع من ظهورها أبن ديهان تبين التأذر واتو وبزيوب هنوة هنور بيناتا والماء فاعل shi kuma alma'u fa'ili ne, walwa wawul ma'iyya, wawun anan wawul ma'iyya ce, wal ba ta ita kuma hashi ba, maf'ulun ma'ahu, maf'ulun ce ma'ahu, anan ta tabbatar da musahaba kawai ita wawun ɗin, amma babu musharaka don katakon baya tafiya. An gane? Eh baya tafiya. Wannan subu wajibin irin nan a yi nasabar wajibi ne huna anan. alal ma'iyya bisa ga ma'iyya tunda babu musharaka li fasadil ma'ana saboda aka ce za a yi adafi to ma'anar za ta lalace ma'ar rafi an aka ce za a yi rafa'a a cikin istawal ma'u wal khashabatu sai zan ruwa da katako sun daidaita eh to shi kuma ce istawal ma'u shine ruwan ya daida gudu ko kuma ruwan ya daidaita bai karu ba bai ragu ba kaga wannan katako baya yin shi to in ka ce kai adafi to kaga sai zan ma'ana ta lalace kamar yadda idan ka ce sirtu wal jabalu na yi tafiya dutse baya ya tafiya shi ma ma'ana ta lalace ko ka ce qara'atu wal misbahu na yi karatu ita ma fitila ta yi karatu shi ma kaga ma'ana ta ɓaci to shi yasa irin na aka ce ayi nasaba bisa ga mai'iya amma inda ma'ana ba ta lalacewa to yin adafin shi ya fi kawai misalin farko da ya fara kawowa ja al'amiru walijaishu li'an al-khashabata la tartafi'u saboda katako baya dagowa fahiya lazimatun fi mawdu'iha tana nan a bagirinta ba ta motsawa tunda sandararren abu ne la tufariquhu ba ta rabuwa da inda take wa ma'ana istawa alma'u a irtafa alma'u ruwa ya dago hatta wasala har ya kai ga ilal khashaba zuwa ga wannan katakon to in sun kafa shi dama bakin tekun suke kafa shi to duk sanda sun haga ruwan ya zo inda katakon to ruwa ya ƙaru in sun haga ruwan ya ja baya katako ya fito a fili to ruwa ya ragu su can misira a shekarun baya da haka suke yi to ka katakon ai yana na yanda aka kafa shi ko amma ruwan shi wani zubin kaga ya karu wani zubin ya ja baya to kaga shi yana istiwa'i yana dagowa hatta wasal al-khashab ila al-khashabati wa sahabaha fil irtifai sai ya zo inda katakon ruwan ya zauna tare da katakon a wannan ɗaukaka ɗin wal muradu bil khashaba abin nufi da al khashaba miƙiyasun wani abin awo ne miƙiyasun nili wani abin auna ruwa ne na teku ya arifu bihi ahalu misra mutanen misra suna ganewa ta hanyar wannan ma'aunin ƙadarar tifa'il ma'i gwargwadon ɗagawar ruwa ko yi ƙasarsa waƙatar ziyadatihi fihi lokacin da ya ƙaru wa faidanihi da kwaranyarsa fi zamanin sabiki amma fa wannan a zamanin da ya gabata wa amma al'ana amma yanzu sun cire katako ba su amfani da shi faƙari ba nau haƙiƙa sun yi gini alan nili akan wannan nil saddan wani gini wani gini suka zo bakin gaɓar tekun sai suka yi mai ƙarfi wanda ruwa baya fasa shi to in ruwan ya zo ga ginin to za su san cewa ruwan ya ƙaru in ya ja baya za su gano cewa ya ragu suka yi shi aziman mai girma littakasimil miyahi domin su su ainihin rabe domin rabe ruwa to shi yasa suka yi wannan gini to sai irabun sai irabi da za a kawo irabu qumtu irabin qumtu wa zaidan a larabci zaka ce qumtu wa zaidan qumtu fi'ilun wa fa'ilun fi'ili ne da fa'ili alwawu lil ma'iyya wawun kuma ta ma'iyya ce wa zaidan maf'ulun ma'ahu mansubun zaidu shi kuma maf'uli ne ma'ahu mansubi ila har zuwa ƙarshen li'rabi wa yajuzu raf'u zaidin amma ya halatta ayi wa zaidu raf'a ala ja'al al-wawi lil atafi anan sai za an sanya wawun ta adafi sai a ce qumtu wa zaidun eh qumtu wa zaidun madadin qumtu wa zaidan in ka ce qumtu wa zaidun kai adafin zaidu akan damirun rafi amma fa walakin sai dai yalzamu alaihi al'atafu ala damiri sai dai adafi ne za a akan damiri almarfu'i abin wa rafa almuttasil wanda yake an sadar da shi shine wannan ta'un din in ka ce kumtu wa zaidu sai zan zaidu adafi ne akan tudin nan to a irin nan kaga ba a yi faslu ba ba kawo damiru faslin ba to huwa ba ifin amma fa wannan yana da rauni a nahau eh ai adafin suna na zahiri akan damiri muttasili wannan yana da rauni amma kuma ya halatta wal muhtaru abin da ya fi irin nan in har ba a kawo damirul fasli ba to nasbu zaidin nasbu zaidin sai a yi wa zaidu nasaba ala annahu maf'ulun ma'ahu sai ya koma maf'ulun ma'ahu sai a ce qumtu wa zaidan anan wawun din wawul ma'iyya ce zaidan maf'ulun ma'ahu ne mansub to shi yafi anan saboda in ka ce wa zaidun to kai adafi kai adafin zaidu suna ne na zahiri kai adafinsa akan tu ita kuma da miri ce muttasili to wannan yana da rauni a nahau a ce za a yi adafin za a goya suna na zahiri akan wakilin suna muttasili in har za su yi to akwai hanyar da suke bi sai su sake kawo da miri munfasili bayan shi wancan da miri muttasili misali ka ce kumtu ana sai ka ce wa zaidu sai zama wa zaidun adafi ne akan ana damiri mufassili eh to shi a larabci mafi kyau in kuma baka iya kawo damiri mufassili to sai ka bar adafin sai ka yi nasaba sai ka ce kumtu wa zaidan to shine yace wa huwa da'ifun أطف ضمير أطف أطف الاسم على ضمير متصل مرفوع فين على روني والمختار نصب زيد على أنه مفعول معه وأما قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة أما فإن الله أسكن الله يتيو النبي آدم كزونا أنت كي وزوجك لما ترك الجنة الجنة فزوجك ذاك أمته zojuka ɗin nan ma'adufin an yi adafinsa ne alab damiril munfasil e, kan damirin munfasili aka yi adafinsa shine na anta an gani ba kan damirin da ke cikin fi'ilin uskun ba damiran guda biyu ne uskun anta an gani shine na farko sai anta ɗin nan kuma shi kuma daban yake kaga wancan mustatiri ne an ɓoye shi a fi'ilin an gane to wazaujuka ɗin ba adafi ba ne akan wancan da an ka ɓoye cikin fi'ilin a an yi adafinsa ne kan wannan da aka faɗa daga baya an taɗin abin da ya ka maka wannan don karka ɗauka cewa ko wannan aya ta saba ma wancan abin ne dama sun faɗa cewa in dai har za ka yi adafin to sai ka kawo damiri mun fasili kamar yadda na baku misali kumtu ana yau sai ka kawo damirin da zai yi daidai da shi muttasili din sai ka maimaita shi kamar yadda aka yi a nan aya kaga ba a ce uskun wa zaujuka jannata ba da haka ne ba ambaci anta ba to sai dai a ce wa zaujaka sai a yi nasaba uskun wa zaujakal jannata da a ce ba a faɗi anta ba to haka za a faɗa tunda ƙur'ani fasihi ne ba zai kawo abin da an mai rauni alahau ba eh ta wannan shi ne معطوف على الضمير المنفصل وهو أنت الذي هو توكيد للضمير أن كاوش ne dan ya karfafa shi anta din nan na biyu to an kawo shi ne dan ya karfafa damiri almustatir wanda aka boye wujuban kuma wajibi ne a boye shi fi uskun a cikin fi'ilin uskun ba na an ba na anta din ba shine na uskun din ba kaga kenan damiran guda biyu ne an boye ɗayan an bayyana wani kowane zaman kansa yake shi wannan da aka bayyana ta'akidi ne ga wancan da aka ɓoye kuma a kan shi an kai adafi ba a kan wancan da aka ɓoye ba ishtaraka zaidun wa amrun zaidu da amru sun yi tarayya ishtaraka fi'ilun madin fi'ili ne madi wa zaidun zaidun fa'ilun fa'ili ne walwawu harfu atafin wawu harafi ne na adafi wa amrun shi kuma amrun ma'adufun ala zaidin an yi adafinsa akan zaidu wa ya ta'ayyanu raf'u huna amma kan a irin nan dole a yi rafa'a ba a nasaba fala ya juzu nasu amrin nan bai halatta ka yi nasaba ga amru sai ka ce ishtaraka zaidun wa amran a bai halatta me yasa li'annahu yasiru bizalika fadlatan in aka yi haka to zai koma ya zamo wato sauran cikon magana shine fadla sai zan ya suhul listigina wa an hakinan ko ba ambaci wa amru din ba ma'ana an wadatu daga barinta ma annal lishtiraka tare da cewa tarayyat min al'umuri daga cikin al'amura allati la ta kuma waɗanda ba su tsayuwa illa bai da su naini sai tsakanin abu biyu fa aka sara ko fiye da biyu to a irin nan dole a nuna aɗafi domin tarayyar ai ba zai da kaɗe yi ta ba har da wa har da amru to in ka ce ishtaraka zaidun kuma ka ce wa amran sai ya zamo kenan za a iya shahe wa amran ɗin sai a ce ishtaraka zaidu zaidu ya yi tarayya to dawa kaga ma'ana ta cika ba to duk fi'ilin da ke nuni dole sai ta ɗayan ɓangarori guda biyu ake yinsa ko sama ga biyu to ba a ba a nasaba sai dai a yi adafi domin adafin shi zai nuna almusharaka cewa wa amrun to shi ke nuna cewa amrun ɗin ya yi musharaka da zaidu amma in ka ce wa amran to yana nuna mai iya ne sannan kuma duk wani suna mansubi to babin alfadala yake cikin magana ne kawai baya cikin al'ummat waɗanda suke ginshiki na magana to shi yasa a irin nan bai halatta kai nasaba sai dai kai rafa an gane yawwa shi kuma dama marfu'i kamar fa'ili umda ne a magana ba a magana babu fa'ili na fatar an gane amma maf'uli duk maf'ulat gaba ɗaya da muka karanta a baya to duk ana iya kawo ibara ba da su ba kuma ibarar ta zauna kai akan kawo su domin a ƙara cika magana ba wai don maganar ba ta yi ba to shine ƙarshen al-maf'ulat sai mu kwana a nan an dawo sai a tashi babu محفوظات الأسماء وشيني درسي دقر شيء الآج الرومي الآج الرومية شيني درسي دقر شيء إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تابع مالا